أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم za mu ci gaba da karatun littafin sayyidul rabbani na mulamu shehu mala hamza radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi wato kasidin da yi a gaban wannan littafi mana a ƙarshen wannan littafi wanda kusan shi ne katama ya cike da wannan littafi da waɗannan baituka da suke wato da yake wannan maraba da zuwan ya'yan maulamu shehu mala wato shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da suka yi zuwa nan najeriya wanda yake cewa hazihi tarhibu abna'i Sheikh Ibrahim Iyas wato wannan shine maraba da zuwan ƴaƴan Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine zai wato zai wake su a gurin yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim li muridi tijaniyati wato waɗannan wasu kasidu ne ga muridin nan na tijaniya wa muhibbi ahlul failati kuma masoyin na ahalin faiba al-ibrahimiyyati ta shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hamzat ibn alim abdul qadir shine shi malam hamza dan alim abdul qadir wato dan malam abdul qadir to shine fara da cewa qad farihina qudumakum ay farihin lafi yudin yantabikum ahbabu ومزايكم أأمر وقست لجميع الكرام فيكم سكاب عندكم واجبون نالوا مراما وجزاكم رب العلي القلاب ويقيكم ربي تعالى شرورا يرتقي فضلكم ومنا شباب بفنائي فيكم ونلت منايا يكفينا بكم إليكم مآب زرت رقيت مدنا جبار بفتوح تزيدنا وتجاب بكم أرتجي المنى وضمانا بفيود يؤمنا وحاب أنتم مرجع لكل مريد أنتم للوصول أين وباب فتحكم أمنا وأنتم مراد وفتوه ومنكم سباب كنتم منبع وأنتم رجال لقواكم تقوى بكم أحقاب كل ما فاب للرجال فمنكم مدد الكون عندكم أسباب آلنا ربنا جميع مرام ولباقي الأباب منكم يصاب رب من فتية دعوت لشيء يورث المجد دائما فأجاب رب من منكر جفاني بكذب يسدوني بكل ما قد وهاب من أتاني فمرحبا من تولى وإلى ما يريد منا الحجاب من أدى وأتدى لنا قد خابا وألا من أمره إعتاب شاب راسي بحبكم لاتجاني رب أونا وكان لي أحباب كرفنا الأمر ضعف جسمي جميعا بقى للأمر إنني شياب أتني كوني إلهي أئني بكمال القوى ومنك متاب كل من يبتغي الفيوض أجبنا واتنا سلما ولا شذاب سهصدق ولا تكذب إليهم دا أهل الأهوى وأنهم تغاب كن قديما لفيدة التجاني عندها الخير سلما وتساب ربما يحسب الفتى ما هواه من قيود وما جرى المرتاب ترعن الكذب والدعاوي فرارا وتعن بالمجيب يا هذاب وبأحبابنا أفرح قلبي فرحا دائما ولا أياب ربنا زد لنا بخور المعاني واكفنا دائما ولا غضاب وأتبنا عين القيود عن النار بركات التجان إني مصاب وبفتح التجان زرنا إلهي كل سر التجان ذر وهاب وبفتح البرهام ابتهمنا شيخ إنياس ممدنا محبوب ومراد الله بر- ومراد الله برهام إني وإليكم منكم بكم والساب أبناد الفيود كشف غدار ولفيض برهامنا التاب هو من آذل العين كمال ولفيض برهامنا كلاب أتفاك عين الحسود الجهولي ببناء الطريق يا كذاب yake cewa karfar hina ku zo makum ayya farhin lifuyubin yantabikum ahbabu karfar hina hakika mun yi farin ciki da kudumakum da gabatowarku ayya farhin matakar farin ciki lifuyubin yantabikum ahbabu yace ahbabu wato ya ku masoyana lifuyubin ga fa faida yantabikum ta nufuku eh ga faida ga kwaranyar bai wato kwaranyar faida daga kaulaha daga maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato ƴaƴansa ga ta fata kwararu to shine ce lifu yudin min tabi kuma ahbabu ga fairan nan da wato ta nufo ku ya ku masoya wa miza ya kumu a ammar wa khaffat yace ya ku ya'yan shehu darajar ku fa a ammar ta gani wa khaffat ta ce bantu likini ilkiramu ga dukkan manya manya fikum sukabu wato a cikin ku ne ake ta kwararowa ake ta kwararo da waɗannan darajoji ko kuma kuna ba mu ne da gare ku ne ake ta kwararo waɗannan darajojin ko kuma kuna ba mu yace inda kuma wa gaibuna nalu marama a gare ku ne masu kwaɗayi suke samun abin da suke nema yace wadda za ku rabbil ali rabbil ali ubangiji na wanda yake madaukaki algallabu mai yawan rinjayi waje za ku yayi sakamako a gare ku da wannan zuwa da kuka yi na alfarma kuka zo kuka kwarinyo mana da faiba kuka kwarinyo mana da darajoji muka samu albarka ku da da kuma albarkacin zuwan ku yace wa yaqikum rabbi ubangiji na Allah ya kiyaye ku ta'ala wanda yake madaukakin sarki shururan dukkan wani sharri yartaqi fadlakum sannan fadlakum kuma ta ta hawa eh ta ta hawa wa minna shababu yace wato akwai matasa daga cikin mu akwai matasa daga cikin to waɗannan matasa su ma wato ya zamo suna ta ɗaukaka da albarkacin wannan farla daga gare ku bi fana'i fikum wa niltu munaya yakfina bikum ilaikum ma'abu bi fana'i fikum yace da karewa ta a cikin ku wa niltu munaya na samu dukkan abin da nake gori karewa ta da ne a cikin ku to shine na samu dukkan abin da nake gori yakfina bikum ilaikum ma'abu yace ma'abu makoma wato gurin karewa ya kafi na ya ishe mu bikum da ku ilaikum zuwa gare ku zir taratsi ya ubangiji ka ƙara mana taratsi wato ɗaukaka to midduna sannan kuma ka kiɗa mu da albarkacinsu ka ba mu madadinsu da albarkacinsu jabbaru ya Allah subhanahu wataala mai ɗorawa bi futujin taziduna sannan kuma ka ƙara mana da fatan hika wato jabu ka karɓa mana addu'a da muke roƙonka bikum artajil muna wa zamanan bi fiyudin ya ummuna wa habu wato bikum artaji da ku ne fa ku ya'yan shehu muke kauna almuna dukkan abin da muke guri wa zamana da kuma zamana bi fiyudin da faiban nan ya ummuna da za ta game mu wa habu ya mai yawan kyauta a yi mana dan albarkacin su antumu marja'un li kulli muridin antumu lil wusuli ainu wa babu wato antumu marja'un ku ne fa makoma li kulli muridin ga duk wani muridi da ke neman Allah to ku ne idan aka zo wajen ku za a samu Allah antumu lil wusuli wato antumu ainun kuku ne ido wa babin da kofa lil wusuli ga saduwa ga Allah nan ainun ana nufin kamar misali kaga mutum na neman ruwa to kaga idan ya samu kofar da ruwa ke fitowa wato idan idan ruwan nan da ruwa da wannan ruwa ke fitowa kaga zai iba ya shayi komai to su ƴaƴan shehu su ne ido na faida na kwaranyar baiwa da daraja to daga gare su yace fatahukum ammana wato fatahar wato shine budin ku amma na ya game mu gaba daya wa antum muradun da haka ku ne abin nufi wa futuhun wa minkum subbabu wa futuhun sannan kuma bude bude wa minkum daga gare ku ne subbabu ake ta kwararo waɗannan bude budan gaba dayan su na sabbun ne kwararowa eh daga gare ku ne ake yawan kwararo wannan bude budan kuntum manba'un domin kun kasance mabubbuga ta daraja da rahama da ilimi da kyauta da wato kwaranyar baiwa wa antum rijalun domin ku ne mazaje liquwakum taqwabikum ahqabu yace liquwakum da karfafawa ku ne taqwabikum ahqabu ahqabu wato wannan zamanin nuka taqwa take karfafa bikum da ku duk wani zamani to da ku ne yake karfafa yake samun nasara gaba daya ga duk musulmai eh kullu ma fa balir rijali faminkum duk abin da ya kwararo ga mazaje to faminkum daga gare ku ne madadin kauni madadin dukkan kasantattu yake indakum asbabu wato duk wani sababi na samun madadi da samun alheri gaba ɗaya daga gare ku ne a'ina rabbana ya ubangiji ka bamu jami'a marani dukkan abin da muke nema wani baqil ahbabi da ma sauran masoya gaba ɗaya minkum yusabu daga gare ku ne ake yin sakamako ake ba mutum duk abin da yake nema ake mai sakamakon abin da yake nema rubba min fitiyatin yace da yawa daga wato matasa da autu na kirawo su wato na kirawo su lishe in zuwa ga wani abu yurisul madada da yake gadar da ɗaukaka da'iman dawwame fa ajabu sai suka karba kuma wato matashin wato sai ya zamo fa ajabu sai ya karba rubba min munkirin da yawa kuma daga munkiri jafani da kizmin shi kuma yayi mani wauta da kizgin da karyatawa ya sarifantar da ni yake a abin da nake yi ai karya ne kaza kaza kaza kamar irin yadda shehi ya sha jarabta da imtihani wanda da yawa ma akwai gurin da akwai lokacin da aka yi shehi cewa duk wanda ya zo yayi wazifa ko yayi wani abu a a zawiya ta to wazifa ba ta ba kuma kai karatu a wajen to karatun ma bai ba da yawa an yi wannan abin Allah ya kiyaye ya hasi duniya ce suna mana hasada da kullu ma qariyu habu da dukkan abin da ake bani mai da dukkan abin da ake bani suna mana hasara akan shi na daraja da baiwa ga kwaranyar alheri da kwaranyar dukkanin alheri daga Allah subhanahu wataala to abin da ake bani suke mana hasara akan sa yace man atani to dan haka ne duk wanda ya zo mani fa marhaban ma dalla da shi man tawalla wanda kuma ya juya to wa ila ma yuridu minnal hijabu zuwa abinda yayi nufi a gare shi to hijabin ya tabbata daga gare mu wato mu ne zamu keke wannan hijabin sannan a sannan in za a shiga a shiga mu ne kofar da za a shiga yawa nan shi ya nuna ka san ka san wasu dole sai an fito masu ta bayan gida sannan suke ganewa wato sannan suke ban abin da ya dace to shi yasa yace duk wanda ya zuwa kuma to ta tafiya amma duk inda ya nufa din to hijabin yana da gare mu mu ne zamu keshe wannan hijabin sannan a shiga kamar wato kisa da aka wa wannan kai da a a wani gari ana ce masa faruruwa wanda maulan mu shi mala hamza radiyallahu ta'ala anhu yana zaune a can gudun teku sai shehu tijjani zangon bari bari ya kai mai ziyara da ya kai mashi ziyara a can ne wato shehu tijjani Allah ya kara masa yadda ya ce wa maulama shehu mala hamdu radiyallahu ta'ala anu cikin jama'a ya daga hannunsa lokacin akwai su shehu dan almajira a ciki akwai su shehu haruna da dai sauran manya manyan almajiran shehu wato almajiran shehu tijjani zangon bari bari a gurin duk suna wajen nan shehi wato shehu tijjani ya daga hannun shehi ya ce mashi duk wanda wato duk duk abin da wani ya faɗa ya kira sunan shi duk abin da Hamza ya faɗa to ni na faɗi shi ni kuma abin da na faɗa Sho Ibrahim ya faɗa abin da Sho Ibrahim ya faɗa kuma Sho Tijjani ya faɗa abin da Sho Tijjani ya faɗa manzon Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa kuma to shikenan kawai sai ci gaba da yi yawa sai ci gaba da yin wannan majalisin da zai yi annan kuma Sho Ibrahim ya taɓa turo an taɓa yin wani rubutu ana sa sunayen almajiran wato Sho Ibrahim ana sanyawa ana sanya wato sunayensu a ƙarshe a ƙarshe da ana sanya sunan sai ba a sa sunan shehi ba saboda yawan abubuwan da ake yi to amma wani ikon Allah sai ga Ibrahim ya turo da takarda da ta nuna cewa babu wani hijabi tsakanin shi da Maulana Shehu Mala Hamza yanzu wato shi ne ke yana da ishara akan wannan takarda cewa yana kilafantakarsa yana zama wato ya zama mashi wato khalifa a nan a doron ƙasa a wannan lokacin to to shine ke cewa man tsaga dan haka duk wanda ya shishigi wa atada ya ketar iyaka lana a gare mu karka ba hakika ya tabi wa ala min amrihi itabu yace wa ala itabu yana abisa yana abisa raruka min amrihi daga lamarinsa yana abisa raruka yana abisa abin zargi haka yace shabar asibi hubbikum littijani rabbi aunan wa kana li ahbau to yanzu ne kuma yayi iltifa can wannan baitukan da aka yi daga rubba min fitiyatin din nan zuwa man dagawa a tara to nan yayi iltifati ne akan zai bada labari akan wani abu yanzu kuma zai sake dawowa ya ci gaba da yaban da yake yana neman akan wato yana neman alheri yana neman madadi da daga ayyukan Maulana Shehu Ibrahim yace shabar asi kaina yayi hurhura bihu bikum da soyayyarku littijani dan Maulana Shehu Tijani rabbi aunan ya ubangiji ka taimake ni wa kana li ahbaba akwai masoya a gare ni karfana al-umru yace hakika rayuwa ta yi wato ta kare da ufa jismi jikina ya yi rauni jami'an gaba ɗayansa ba lil amru yace lamari gaba ɗaya ya kuntata a gare ni inna ni shayyabu yace akwai furfura akwai abubuwan da suke furfurantar da kaina da yawa a tare da ni ko kuma ya zama akwai kurkura a tare da ni yace afini ka bani lafiya wato ka yayi mani kawuni ka karfafe ni ilahi ya ubangiji na a inni ka taimake ni duka malal kuwa da cikan nan ta karfi wa minka matabu domin a gare ka ne ake dawowa ana tuba kana karɓar tuban kuma ma'ana karɓar tuban wato wannan duk abin da ake nema karɓar tuba gaba ɗaya tana wajen ka ne ala shine matab daga taba ne ya tubu an gane ko aka ce matabu shi yana shi ainihin lugga na taba shine komawa komawa ka bar abin da kake ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yace kullu man yabtagil fuyuba ajibna ka faɗa ma duk wanda yabtagi yake neman faiba ajibna to fa ya karba mana wa atina yazo mana salliman ya sallama wala shaggabu babu magana kiyayya sai yace ya kai dan uwa saddiq ka gaskata wala tukazzib kar ka karyata ilaihim zuwa gare su da ahalil hawa ka kyale ahalin son zuciya wa anhum kanfe su wato wa anhum tagabu eh wa anhum tagabu ka kyale jiba daga gare su ka kyale yin jiba ai wa tagabu anhum ka kyale jiba daga gare su ka faku daga gare su ka kyale su ma'ana ka faku wa tagabu ka faku anhum daga gare su ka kyale su daga su ahalin san zuciya wato shine tagabu ai na gaba ne ka faku daga gare su ka kyale su kun kadiman ka zamo hadini da faidat tijani ga wannan faida ta shehu tijani inda alkhairu domin akwai alkhairi da yawa a wajenta salliman ka sallama wato sabu sai ai maka sakamako na abin da kai rufa ma yi husadul fata yace da yawa ake yin hasada fata ga saurayi ma hawa hunu daga abin da ya taru min fiyudin na faiba wa ma daral murtabu wanda mai kokonto ba zai san wannan abin ba wato ba zai sani ba ba zai san ina ma zai je samu wannan faiban ba yace fir anil kizbi ka tsere daga barin ƙarya wadda awi da da'awa firaran gudu wasa in bil muhibbi ka nemi taimako da masoyi ya hazzabu ya wanda yake tsarkakakke hazzabu aka ce hazu na na muhazzaba mai wanda yake mai tacewa ma'ana mai tarbiyya ya mai yawan tarbiyya shin ya hazzabu ya mai yawan tarbiyya wadi ahbadina ufarrihu qalbi farhan da'iman wala ayyabu wadi ahbadina yace da masoyanmu ne fa ufarrihu qalbi ake faranta zuciya farhan da'iman farin ciki dawwame ma'ana da soyayya ne da masoyanmu ne ake faranta zuciya farin ciki dawwame wala ayyabu babu aibatawa yace rabbana ya ubangiji zillana buhura ma'ani ka ƙara mana wato ka ƙara mana ainihin wato buhuran ma'ani ko jijjika na ma'anoni wakafi na ka isan mana da'iman dawwame wala gabbabu babu fushi eh babu fushi wa atirna ainal fuyudi ka kwaranyo mana idanuwan wato ainin faiba alinna kuma ka bamu barkatun tijani albarkokin da na shehu tijani inni musabun wato ni musabun abin jarabta ne saba nan ana nufin wato ni musabun ni ne yawan samun ne sannan kuma yana nufin ni musabun ni ne yawan an jarabce ne sosai da abubuwa wani fatihi tijani zirna ilahi yace da wani fatihi tijani dan albarkacin budin na shehu tijani ka ƙara mana ya ubangiji kullu sirrin tijani dukkan sirrin tijani zid ka ƙara mana wahabu ya wanda yake mai yawan kyauta wa bi fatihil barhama ibtahanin na yace dan albarkacin budin nan na shehu ibrahim kai budi daga gare mu shehu inyasi shine shehu ibrahim inyas mumiddina wanda yake mai dada mu mahabubu kuma abun so wa muradun lahi barhama inni wa ilaikum ya ce wa muradun lahi ya ce shi maulamu shi ibrahim jallahu ta'ala anu shi ne muradin nan na Allah subhanahu wa ta'ala inni ya ce hakika ne inni hakika ne wasabu mai yawan zabura ne ilaikum zuwa gare ku minkum daga gare ku bikum da ku kuma abana bir fuyudi kashafu gabbarun wal faida barhamana attabu yace abana bil fuyudi kashafu mai yawan bincike mai yawan yayiwa gaddaru mai yawan mai yawan yaudara abana bil fuyudi yana aibata mu wai dan saboda faida saboda mu muna yan faida muna shiga cikin faida wal faida barhamana attabu wato saboda faidan nan ta shehu ibrahim wato ta barhama mu attabu ake yawan wato raruka huwa min azilin li aini kamalin wa li faidin barhama na kallabu huwa yace shi mai wannan abun min azilin yana daga mai zargi da aini kamalin ga ainin kamala wada faida barhamana kallabu sai zamo kallabu mai yawan ki ne li faidi barhamana ga faidan nan wato ta shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine kallabu aka ce kallabu daga wato wannan ne kida eh sannan kuma ana cewa kallabu mai yawan juyawa ne mai yawan juyawa ne li faidi ga wannan faida ta barhama to alhamdulillah sai mu tashi aka faka ainihin hasudi alhamdulillah